والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi idan ba mu manta ba malam yana mana bayani akan yadda ake mayar da shubuha ga 'yan bid'a wanda ya mana bayani a baya cewa akwai hanya guda biyu da za ka mai da martani ga ɗan bidi'a a kan duk wata shubuha da ya zo ma da ita akwai raddi mujmali akwai kuma raddi mufassal ya yi bayani akan raddi mujmali don cewa duk shubuhar da ya kawo za ka nuna mai cewa kai abin da kake kiran shi zuwa gare shi shine ayoyi da nusus waɗanda suke muhkama hukuncin su a fili yake shi kuma yana ƙoƙarin ya kawo mutashabihai waɗanda suna da ihtimalatu to a ɗauki wanda yake zahiri sarifi babu shakka shi yafi akan wanda yake wato ainihin yana da ihtimalat sannan raddi mufassali duk shubuhar da ya kawo ga yanda za ka bi gurin maida mushi wato ainihin a martani wanda a baya malam ya yi mana wato ainihin bayani akan gurin neman kurba da kuma shafa'a da tawassuli ya ba da amsa akan martanin da za a maida musu idan suka zo da shubuha a cikin haka to zai ƙara ba da wani misali da wannan zai zama karatunmu na tara kenan فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع المشفع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها بالله بالله تعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها, كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد ولا غيره ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا ولا يأذن الله ولا يأذن الله نعم يعني ولا يأذن الله تعالى ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله أطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال ذلك وأمثال هذا نعم malam ya ce fa'in ƙwal da shi wannan mubtadi'in zai ce ma a tunkiru shafa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabara'u minha yanzu kai da kake ta cewa ba a wato neman ceto ba a ce ba a ainihin wato neman ceto kamar yadda dan bid'a galiban ko kuma asalan dama ba adalci gare shi ba idan ka ce ba wanda yake rike da yin ceto sai Allah subhanahu wa ta'ala yakan bayar da shi ga wanda ya ga dama idan ya tashi hakaito abin da ka faɗa cewa zai ka kora ceto ga mai an gane ko to da zai ce maka kai yanzu ayyuhas sunni kana inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka barranta kai baka bukata kenan ka barranta daga ceton da annabi zai yi ma'ana baka baka bukata baka da sha'awa a kai faƙul sai ka ce mashi la unkiruha wala atabarra umma ba na inkarin ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam na yadda yana zai yi ceto kuma ban kubutar da kaina ba ma'ana ba ina bani da wadatuwa daga wannan ceton ni ma ina bukata بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع بما هكذا من زن الله صلى الله عليه وسلم بقو دكاري shine wannan mai ceto ɗin da za a ba shi dama ya yi ceto ranar gobe alkiyama kamar yadda hadithu shafa'a ya bayyana zai zo ya kankantar da kai ga Allah ya faɗi ya yi sujada ya ta roƙon Allah Allah ta'ala zai ce kum ya Muhammad ya Muhammad irfa ra'sak وسل تعطى واشفع تشفع وهو الشافع المشفع وأرجو شفاعته كما إن فاتا إسامتي تنشي ولكن الشفاعة كلها لله تعالى سيدي إتشيتو إن دكنت mallakar Allah ce subhanahu wa ta'ala shi ne yake mallake da ceto yakan bayar da shi ga wanda ya ga dama amma asalin ceto na Allah ne kama kala ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a saboda su dukkan ceto na Allah ne wato idan ka ga mutum ya yi ceto ranar gobe alkiyama ya ceci wani Allah ne ya so ya ceto shi ya tsamo shi daga cikin azaba ya kai shi cikin rahma amma sai ya sharrafa wani bawa daga cikin bayan shi ya daraja shi da ba shi damar zartar da ceton a hannun shi amma asalin ceton na Allah ne wala takunu illa min ba'di idnillah shaitan baya yiwuwa sai bayan Allah yayi izini kama qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni ba wanda ya isa yayi ceto a gurin shi sai da izinin sa wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da an ya'zana Allah fihi ba wanda zai yi ceto ga wani sai bayan Allah ta'ala ya yi izini kama kala ta'ala wala ya shafa'una illa liman irtaba mala'iku kenan ba sa yin ceto sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a cece shi to shi kanshi wanda za a ceta din sai Allah ya yarda da shi kuma Allah baya yarda sai ga wanda ya kasance mai tauhidi musulmi ne mai tauhidi amma kuma wasu zunubai suka rinjaye shi ya cancanci a ƙona shi a wuta sai Allah ta'ala zai cece shi saboda tauhidin shi zai mai rahma saboda wasu kyawawan ayyukan shi ko kuma rahma zai ta ubangiji to sai ya sharrafa wani bawa daga cikin bayan shi mala'ika ne ko annabi ne ko wani salihi daga cikin bayin Allah ko wani shahidi daga cikin shuhada sai ba shi dama ya ceto shi daga wannan azaba to shi kai tsaye wannan mutumin ko kuma wannan wato ainihin bawan na Allah mutum ne ko ba mutum ba ba zai ce kai tsaye gaba gadi kafin Allah ya mai izini bari in ceto wani ba wanda ya isa ya haka sai bayan Allah ya yarda da wanda za a ceta ya zaɓe shi sannan ya yi izini ga wanda zai yi ceton cewa ya ceci wani to sannan ne ceton zai yi amfani shi yasa sai Allah ya kore ceto na mushrikai so da su babu wa'annan sharuɗan a ciki wanda za a ceto din mushriki ne wanda zai yi ceton ɗagutu ne Allah ba zai bashi izini ba shi wanda za a ce da mushriki ne Allah bai yarda da shi ba zaka sai ceton su ya zama manfiya ne ba shi da amfani ba shi da wato ainihin haƙiƙa وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد الله بيدد كومي بس توحيدي كنن بيدد كوا بس مي توحيدي كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه duk wanda yake neman wani hanya ko kuma wani addini da yake bautar Allah ba na musulunci ba to ba za a karba daga gare shi ba haka kenan wanda yake ba mai tauhidi ba ba musulmi ba ne shi ba za a cece shi ba fa idza kanat ash-shafa'atu kulluha lillah wala takunu illa min ba'di idni فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه idan ya kasance kuwa ceto dukkanta na Allah ne kamar yadda muka gabatar kuma ceton ba zai yi amfani ba sai bayan izinin Allah to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi da wanin shi ma ba za su yi ceto ga wani ba sai bayan izinin Allah wala ya'zanu Allah ta'ala illa li ahli tauhidi kuma Allah ba zai yi izini wani ya yi ceto ba sai mai tauhidi kamar yadda ba wanda za a ceta sai mai tauhidi to daga nan ne ta bayyana laka anna shafa'ata kulla halillah sai abin ya fito maka fili cewa ita wannan ceton dukkan ta mallakar Allah ce da haka atlubuha minhu ina neman ceton daga Allah tunda dama asali na shi an yadda akwai wanda za su yi ceto to amma in ka gane cewa su ɗin fa ba da kansu za su yi ceton ba gaba gaɗi ma'ana ba su yi ba tare da izini ba ba zai yiwu ba kuma sannan ba wanda ake ceta sai wanda ya cika sharaɗin imani da tauhidi to kenan gurin wa ya kamata ka nemi ceto gurin mamallakin shi ko shine Allah subhanahu wa ta'ala haka ba za ka ce ya rasulallah ka cece ni ba a sai ka ce ya Allah ka ba annabi dama ya cece ni ya Allah ka sanya ni cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasiya ma baka raye tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba za ka roƙe shi ba in ka ce ya rasulullah yi min kaza a halin kasancewar ba kwa tare ya zama du'a'u ne na ibada wanda ko ba wanda ake mawa wannan sai Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane وذاك أطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته يتي يا الله كرك هرم تامن تيتن النبي محمد اللهم شفعه فيا لأن كباء النبي صلى الله عليه وسلم دامر تيتونا وأمثالي وأمثال هذا كفألمك من تنهك wanda kana nema ne daga Allah ya datar da kai ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم بعد هذا يذكر لنا أن أعداء الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم Alin ya ce bayan duk wannan bayanin da muka yi abin mamaki sai ake kawo mana labarin cewa makiya musulunci daga cikin 'yan bidi'a allazina yanfiruna nasa anhu wanda suke kore mutane daga musuluncin yaz'umuna annana nunkiru shafa'atar rasul wai suna riya cewa muna inkarin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naqulu subhanaka hadha buhtanun azim shi daki ya tabbata gare ka ya Allah wannan kiran ƙarya ne mai girma bal nashhadu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ash-shafi'ul mushaffa'u sahibul maqamil mahmud kai muna tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai ceton da Allah ya bashi dama yayi ceto ma'abocin gurin nan wanda yake abin yabawa da jinjina mawa lokacin da zai tsaya ya nemi ceto a gurin Allah mun yadda da zai yi ceto sai dai muna neman ceton ne daga Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullah al-karima rabb al-arsh al-azim an yushaffi'ahu fina wa an yahshurana tahta liwa'i sai muna roƙon Allah ta'ala mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya sanya mu cikin ceton manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya tayar da mu ƙarƙashin tutar shi. Wannan magana ta zo cikin wasu maganganu majmu'atu mu'allafatul imam dukkan littattafai na Ibn Abdullah aka hada guri ɗaya a cikin juz'i na shida safa ta 48 na'am bayan kalin ne قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعطي الشفاعة أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالواجب أن والجواب.
الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة فإن الشفاعة أعطيها غير النبي أعطيها أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون الأولياء نعم أنكم نعم.
والأولياء يشفعون أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين الذي ذكرها الله في كتابه وإن قلت لا بطل لا بطل قولي أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فإن
malam ya ce fa'in ƙala shi wannan muhawir ɗin naka idan ya ce annabiyu sallallahu alaihi wasallam ya shafa'ata wa ana atulubu mimma a'tahullah idan ya ce a to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi dama ya yi ceto haka ina neman ceton nan daga annabi ya bani daga cikin abin da Allah ya bashi fal jawabu أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا إيه أن يا باشي تيتو أما يا هنا كروتي ونكوما معنا الله فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا اركبوا تام ولن ألا تارد شي سبحانه وتعالى كفروا فيش فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله إذا هركنا roƙon Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya cece ka to kai ma Allah biyayya cikin faɗin shi fala tad'u ma Allah ahada tunda neman ceto ibada ne ita ko ibada ba a yin ta ga wani sai Allah subhanahu wata'ala wa aidan bugu da ƙari fa inna shafa'ata u'tiyaha ghayru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ita dai wannan ceton ai bayan manzon Allah su sallama akwai wasu waɗanda suke ba annabawa ba ba su kai annabi daraja ba kuma an ba su dama su yi ceto a hankalce za ka je ka roƙe su ceto haka ba zai yiwu ba ko ba haka ba to haka nan me yasa ba za ka je wa saboda min ibada ne kenan to idan ibada ne yanda baka sarrafa ta ga wanda yake dunan nabiyi ba to ba za ka sarrafa ta ga wanda yake annabi ba domin shi annabin ghairallahi ne dunallahi ne to fala tad'u ma'allahi ahada an gane wannan ko fa sahha anna almala'ikata yashfa'un ya tabbata cewa mala'iku za su yi ceto wal afraqa yashfa'un aka yara da suka rasu suna kananu yara da suka rasu suna kananu ba su kai wato ainihin lokacin balaga ba za su yi ceto za su ceci iyayensu wal awliya a yashfa'un waliyan Allah bayin Allah na kwarai za su yi ceto a taqulu anna Allah afahamu shafa'ata fa atlubuha minhum yanzu su ma sai ka ce ai Allah ya ba su dama su yi ceto haka bari in roƙi ceton daga gare su da ka daga hannu kana ya jibril ya kai almala'ika jibril ka cece ni ya kai karamin dana da ka mutu ka cece ni kaga wannan ghairu ma'qul to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka roƙe shi ba ce matsayin su ɗaya bane amma a martaba ta ibada to Allah kaɗai ke da wannan matsayin duk wanda ba shi ba to bai kai wannan matsayin na a roƙe shi ba يا سالم روى أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال لقد كم حديثا فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبي ملائكو سنيتيتو النباوة سنيتيتو وشفع المؤمنون سوني أولياء ده muminai su ma sun yi ceto duk wanda aka mai alkawarin zai yi ceto yayi shahidai sun yi afratu sun yi mala'ikatu sun yi anbiya'u sun yi kuma ga wasu har yanzu a jahannama kuma suna da sauran kaso na imani a zuciyarsu walam yabqa illa arhamur rahimina ba wanda ya rage yayi ceto sai wanda ya fi kowa tausayi mafi tausayin masu tausayi Allah ta'ala ke zai ceto sauran gabaki daya so na an cece su ba tare da an sanya wani daga cikin halittun Allah ta'ala a karrama shi da ya cece su ba fa yaqbadu qabdatan minan nar sai Allah ta'ala ya damko damka guda daga wuta kwaso wasu muminai daga cikin wuta fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qab Allah sai ya fito da wasu daga cikin wuta wasu mutane wanda ba su taɓa yin aikin alkhairi ba da ɗai a rayuwarsu alhadis zuwa ƙarshen hadisi ba ba su taɓa yin alkhairi ba akwai ɗan munaza'a tsakanin malamai ana nufin hadda kafirai ko kuwa to ceton Allah baya aiki ga kafirai muminai ne su sun yi imani sun yi kalmar shahada sai dai sun kasance masu aikin banza ne su za a kwaso sai a kai su aljanna bayan sun zauna a wuta tsawon lokaci وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا قال للشهيد عند الله سبع خصال shahidi yana da wasu darajoji guda bakwai gurin Allah wa zakara minha wa yushfa'a fi saba'ina insanan min ahli baiti za a bashi damar yayi ceton mutum saba'in daga cikin iyalan shi daga cikin iyalan shi ba shi zai zaba ba ce wannan babana ne wannan ɗana ne wannan a'a sai wa'inda Allah ya zaba masu imani su ne zai ceta wasu haul albaniyu حديث البانيا صح عائشة كن سيب الجامع وروى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول با ترمذي من سنن با ترمذي الحكيم كن نوادر الأصول من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه na ga wani mutum cikin al'umma ta mizanin shi bai yi nauyi ba ya yi shafal ya yi sakwa-sakwa aikin alkhairi amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaga wannan ahlan linnar amma sai ƴaƴan shi da suka rasu suna kananu sai su zo sai su nauyaya mizanin nashi da lada sai ayi aljanna da shi alhadith zuwa karshen hadisi wa rawahu at-tabarani bi isnadain fi ahadihima Sulaiman ibn Ahmad al-Wasiti wa fil akhir Khalid ibn Abd al-Rahman al-Makhzumi wa kilahuma da'if kamar yanda wato ainihin alhaitam ya faɗa cikin majma'u zawa'id da mabawul fawaid juz'i na bakwai safa ta ɗari da tamanin da uku wal afraqu humul awladu sigharu alladhina matu qabla al bulugh wadih to wa'innan su ma a taqulu anna Allah a'tahum ash-shafa'ata fa atlubuha minhum kaga ba zai yi ba fa in qulta hadha raja'ta ila ibadati as-salihin in ka faɗa haka ka koma zuwa ga bautar mutanen kirkin da kace ba bauta musu kake ba ceton su kake nema kaza din su kake nema Allah ke ba da ceto kuma ka koma kana roƙon shi an gane ko allati zakaraha Allahu fi kitabi wanda Allah ya ambaci masu yin hakan cikin littafin shi kamar qaumun nuh abin da ya kai su zuwa ga shirka ke wa in qulta la in kace a'a ba zan nema daga gare su ba bafa da kauluka a atahu Allah shafa'ata wa ana atlubu bima mimma atahu Allah don ka ce ba zan nema gurin wa'incan ba to zancan ka na cewa ai manzon Allah sallallahu Allah ya bashi ceto da haka ina nema ya bani daga abin da Allah ya bashi ya rushe tunda shi ma ghairu Allah wa'incan ka ce ba za ka nema gurin su bane saboda su ghairu Allah ne to shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'a makanatihi as-samiqah wa manzilatihi rafi'a ba a nema daga gare shi abinda babu mai iya yin shi sai Allah ina fata an gane wannan tunda ko ka roƙe shi sai Allah ya zabe ka ne sannan zai cece ka ko to min babi aula ka roƙi Allah bal shine asali Allah nan shi zai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa abdun ta'i'un li rabbih cewa ya cece ka in Allah ya karba addu'anka sai ya cece ka haka abun a fili yake dan bid'a sai mun dinga musu ilzamat din da suke mana sannan a zauna lafiya sai ce tun da ka ce ba a neman ceto a gurin manzo Allah ba ka san manzon Allah ba ka suka ce to kai ma da ka ce ba za ka nema gurin Allah ba ba ka san Allah ko ba haka ba ba ka yadda Allah ya isa ya cece ka ko ya umarci annabi ya cece ka ba ne kana ganin matsayin shi bai kai ba in ya ce ya rasulullah cecuwa ne ya cece ka shi yasa kake nema daga gurin manzon Allah ka fifita nema gurin annabi daga nema gurin Allah wanda shi annabin da sauran ‘yan uwan shi annabawa da sauran mala'iku dukkansu suna nema ne a gurin wa a gurin Allah ula'ikan lazina ya da'una ya bitahuna ila rabbihimul wasila ayyuhum akrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba ana lakum bayin Allah al'anbiya'u faman dunahum mimman kanu ala nahdi Allah ya samu dace sama bashi haka